إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata bakwai ga wata na jumadan akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da sha tara yau inshallah za mu yi darasi na ɗari da sittin da shidda a cikin littafin alwajiz fi fiƙin sunnatu wal kitab aziz darasi na 166 insha Allah muna cikin dai magana ta kisasi sakayya ko mu ce ramuwa bayan mun hara da lafazi na babu mai alƙisasu fi madunan nafs mun kare kisasi akan rai a kashe wanda ya kashe da dalilai da hanyoyin da ake kisa yanzu nan bayani da muka fara sati da ya gabata alƙisasi fi madunan nafs maganar ƙisasin amma ramuwa ce za a yi abin da bai kai ba rai bai kai kisa ba ba rai ba ne bai kashe amma ya yi wata ɓanna ana so a rama daidai abin da ya aikata bayani ya gabata cewa maganar ƙisasi ya gabata na rai to haka kuma ya tabbata isasi na abin da bai kai rai ba ya kawo nafsi na alkur'ani na annafsa bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sin bil sin wal juruh qisas wannan aya mai bayanin rai da rai ido da ido hanci da hanci kunne da kunne haƙori da haƙori kuma sauran rauni za a yi kisasi shi ma wannan shine bayanin da ya gabata sai ya bayani cewa wannan aya da aka gabata koma da yake bayani ya zo a kan wakatabna alayhim fiha ana ba labarin banu isra'il mun wajabta musu mun dora musu a cikin attaura wannan bayanin da ya gabata na rai da rai da abin da ya gabata baya ya ce ko da an rubuta wa al'umma kahinmu to mu ma ya ce fahuwa shar'un lana mu ma yin hakan mu ma shari'an mu ce ya tabbata shari'a gare mu me yasa yayi wannan magana yace li taqririn nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabbatar da wannan hukunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda yake yace yake yanzu kenan sabon karatun mu shine faqad rawal bukhari wa muslim rahmakallah an anas bin malik radiyallahu anhu anna rubai' bint nadr bin anas kasarat ثنية جارية فعرضوا عليهم العرش فأبوا إلا الاقتصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية ربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله الاقتصاص فردي القوم وعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره wannan ruwaya imam al-bukhari ya rutu haka abu dawud haka ibn majah haka imam an-nasa'i duka dai kenan ashabu suna sun zo da ruwaya banda turmuzi cewa ruwayar da bukhari ya kawo muslim ya kawo wanda ya kawo hujja irin wannan hukuncin ya tabbata a shari'a daga anas bin malik radiyallahu anhu ke bada labari anna rubai' bint nadar bin anas ربيع بنت بنت ندر بن انس wannan baiwar Allah ta samu ta yi banna ta karya haƙorin wata irin hudana mata ta karya haƙorin wata fa'aradu alaihim al'arsh sai dangin wancan mata da aka karya da ta karya haƙori da aka karya ma haƙori sai su ita rubai sai suka gabatar da kaman na yakaca su ba da kuɗi maimakon arama karya haƙori da ita wannan baiwar Allah ta rubayar sai fa'abau illa liƙisas sai dangi wannan baiwar Allah suka ce a ba sa buƙatar kuɗi kodin su dai arama ba magana kuɗi faja a kuwa anas bin nadar anas bin nadar ya zo da amin daga asibin malik dama sannan dan wanshi ya sa mishi ita kenan ita ma kenan an mashi ce shi yana asibin malik kan labarin sai shi annabin nadar ya zo da ya zo ci ya rasulallah tuku saru sanatu rubai yanzu za a karya haƙori na hira na rubai binta nadar za a karya haƙorinta ya ce wallazi ba a saka bil haq la tuksaru sanatuha na rantse da wanda ya akwai da gaskiya wala ba kare haƙoninta to ya zaka na magana anas ya ce ya anas kitabun na alƙisas littafin allah haka daga ƙisasi za yi dole kare haƙoninta wannan dai ƙarshen lamari kagarin zuwa yi in don wannan iya cikin aka ce abubuwa na karama ko matsayin bayan allah tsakaninsu da allah ya yi ba don iya kamar yabin akan taurin kai ko kaza an yi ba a yi shi wane ne a shi da hana ya haddi wani wata abu ne da ba wa ke tsakanin shi da Allah na ture wani abu ko kin wani abu da yake so ya kana ya rantsuwa da Allah kan haka karshen lamari kaga inda har suka ce ba su yarda ba kisasin dole Anas bin Anas bin Nadar sai ya kafara ta rantsuwa dan shi bai hana ba amma nan karshe faradiyar ƙaunar afau sai su dangin matar da da suka kiya ya yi kisasi ya an kai haƙurin wannan ita rubayya yanzu kuma suka yarda suka yi rangobi shi ne bayan haka ne manzan sarasar yake cewa inna min ibadillah daga lalle wasu daga cikin bayan allah mallau aka sama alallah la'abara inda zai rantsuwa ga allah allah zai kubutar da shi mai ma'anar magana ana cewa cikin ake cewa haƙƙin musulmi kan musulmi tabaru da ƙasam ibrar da ƙasam bayar muƙusim ma'ana mutum zai rantsuwa na abin da ke so a mazan labari daga cikin bayi na Allah idan suka yi rantsuwa wallahi a garin nan sai yi ruwa to ruwan za a yi ba za a ƙin ruwan balle ba ce sai ka fara ruwan za a yi ba a yi ƙin ruwan balle sai ka fara Allah zai kubutar da su gaba in suka yi rantsuwa ba su ka fara magana kenan akwai wasu bayin Allah tsakaninsa da Allah wata ruwa iya cewa ruba ashi a gabar zittin murai nake cewa lokacin Allah labaru wani mace da yawa wata ruwa kita da fumil abuwab ya ce da yawa daga wasu bayin Allah ashi a gabar ba shi da wata kima idan mutane ba wani kaya masu kyau ba wata shiga mai kyau amma alaƙa shi da Allah tana da ƙari inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kubutar da shi to wallahi garin na ba kaza to ba yi ba ya male kafara to ba bai ba ya male kafara kinan Allah iya kubutar da rantsuwa su yanzu ka rantsuwa ba ka ta an bayi shi in kuma suka ce zai a garin nan wallahi hanya kaza ta bayi shi zai to shine nan na tarbar ana wannan naka ta shi wannan na tarbar Anas naka ta kai Anas bin Nadar da yayin rantsuwa ba ma da washi wannan kisasi kaga rantsuwa ce ba irgo amma kashe su suka yarda kina Allah ya kubutar da an nadar da yin kafara kina kina iya daga cikin su iya cikin wanda yake cin labarin shi wajen abin da ya wakana a Uhud a takeice wannan dalilin karuwayar cewa annabi sallallahu ya ce ya anas kitabullah al-qisas kenan wannan abin da ya gabata a wannan aya na maganar kisasi tun daga kisa hakori kenan a litta al manzala kenan ya tabbatar da shi a shari'a magana kenan shi ne ka ruwaya a tabbatar ma da wannan abin ya tabbata a shari'a mu mu ma haka aka yi za a cire hanci da hanci hakori da hakori sauran raunuka haka za a yi kisasi yadda yake cikin wata labarin da aka ba mu na halin kitab to mu ma haka na shari'a mu shi ne ka ruwaya sai surutul qisas fi ma dunan nafs sharadin da za a cika sai ya tabbata shi ma qisasin da za a yi zumi magana qisasi akan rai to qisasi ma cikin abin da ba rai ba kasa da kisa kuma menene shi ma in za a yi ramuwa to akwai sharuɗa wanda hidis sun tabbata za a yi wannan qisasi yace ishtaratu fil qisas fi ma dun nafs shurut al atiya an sharada cikin qisasin da bai kai ga kisa ba wa'annan sharuda da za su biyo baya wanda zamu karanta yanzu na farko ce takaliful jani na aljani mai lahi ya zamanto ba mahaukaci bane ba karamin yaro bane shin takaliful jani kenan shari'a ta haushi ba mai barci bane ba can da makaranta nubusu cikin shari'a karamin yawon da makwaci da mai barci in yana cikin barci ba a sa shi cikin lissafi kenan ya zama to wanda ya lahin shari'a ta haushi a ta'ammuli da jinaya kuma ba a kisasi sai inda gangamin ne akan kuskure ba a kisasi ba da gangan bai mishi ba ta kai ma ya rama ya amma daidai a hidi a biya diya da abin da ya dace yace li'anna al-khata la yujibu al-qisas fi an-nafs wa hiya al-asl fama dunaha aula yace domin kuskure bai wajaba ta kisasi hatta a kisa na rai gaba daya na shine asalin abun to ko a kisan rai na kuskure ba a kisasi to ina ga abin da bai kai gare ba kina shi ma ya dacewa a ce ba kisasi akan mantuwa kai akan kuskure tunda akan akan kasa da kisan rai dan a ran ma ba a kisasi akan kuskure to ina ga abin da bai gare ba abu na uku an ya kuna damun almajani alayhi mukafiya lidamin jani ya zamanto damun almajani alayhi shi wanda aka ma illar aka ma laihin aka ma raunin aka ma bannan ya zamanto jinin shi iya mukafa'a kufi mana iya daidai suna egal matsayinsa ɗaya ga shi da wanda ya layyin me ya kama magana ya ce makaman sharhin maganar falayi ƙutasu min musulmin jaraha zimmiya kawurin amana kawuri na amana daidai na amana ne ba a zauwa wata abu ya gama ku da wani kafuri ka cire hannun shi a cikin ma musulmi an cire hannun ga don kawurin amana ne a wannan daban a nan ba a yi sai dai a biya diya da sauran abin zai na hukuma amma ba a cire hannun musulmi da ya cire hannun kahuri na amana ya zamanto matsayinsu daya ba a cire ba a kisasi kan musulmi da ya raunana kahurin amana kan shi kahuri akwai muharib akwai mu'ahad akwai dimmi akwai mai aka ce kawurin muharib wanda yake abokin yaƙi yana cikin bugawa mu'ahad kawuri ne wanda iya garin suna ƙasarsu amma mu da su mun a ƙarin zama lahiya ba ya yaƙi tsakanin mu da su wannan baka dama ka taba shi iya da haƙƙi na a kare mutuncin shi a kare jinin shi kace mutuncin shi kuma na bayyana magana cewa za a tsaye da mutum shiga aljanna kai tsaye ne tsaye kashe wanda yake kawo amana ne iya da kariya kwarai wannan kuma akwai zimmi wanda iya cikin an ba shi kariya ya dinin shi shine zimmi to kuma akwai wanda aka cewa ake ba shi kuma a ba shi dan wata kariya ce ya zo ya yi dan wani abu ya kare ya koma shi ma duk ya cikin kariya da abu to ya ce to duk da matsayin shi to ba a cire hannun ko kisasi ga musulmi da yawa kahuri wata illa wala min hurin jara abdan haka da da yawa bawa rauni a can ba mun gabata shi iyakan masu ganin yin duk da ya kama magana bai ba magana nasin hadisi daga manzan Allah ko sahabbai an samu asarar na magabata nasu bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ware bawa da da wajen kisa da wasu malamai tsanin su hasan basari an samu ruwa daga wajen su wanda suke ga cewa ba a gama bawa da da ko wajen kisasi ne wanda dai magana mai magana ta ibn hazan da sauran malamai da sai shokani sai ga cewa ba wata hujja ta ware wajen kisa ka kashe bawa kai ma kashe ka zai ba nasin sahi daga manzon da Allah ya ko wanda ya ware bawa akan da wajen kisasi Allahu a'lam yace wala yuqtasu min walidin jarah waladan haka ba kisasi da uba ya yi zahi ya cire hannun yaro ko na abu na dan shi ba a mai kisasi can ba maka nan nasu daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hatta da kisa ba a kashe ma yi da kashe dan shi shi dai kuwa daban wani abu daban amma dai magana a kashe uban ba yi haka nasu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne kenan sharada guda uku na yin kisasi na abin da bai kai ba rai shine kenan wanda wanda ya bannar ba ya iya shari'a ta kan shi kuma da gangame kuma wanda ya kashe suna biyu matsayi guda da shi sai alƙisasu fil atraf ƙisasi cikin gababuwa hannu hanci ido kunne sauransu da abubuwa ba rai ba ya ce don ai akwai ƙisasi na rauni akwai ƙisasi na wata gaba kuma akwai ƙisasi na wani wuri da aka wa illa bai kai gaba gaba ɗaya ba misali rabanta ne shi zai maka bayan dalla-dalla alƙisasu fil atraf ƙisasi na gababuwa gaba hannu gaba ɗaya kunne gaba ɗaya hanci gaba ɗaya irin wannan daban-daban ko masu cire al'aura har duk ɗaya ne ana yi ya ce yushtaratu fil ƙisasi fil atraf silasta shurut an sa sharaɗin ƙisasi akan ababe na gababuwa shi ma sharaɗi uku ne na farko imkanin istifa'i bila haif ya zamanto za a iya ramu za a yi kisasin ba tare ba da an tsallaka gona an wuce gona iri an huce abin da ya yi gabar da za a iya cire ta ba a taɓa wata daban ba a huce yadda shi ya yi wajen cire ta a gaba iri da ce ya ce misali baka bi an yakunan ƙata min mafisal kalmirfak walko أو ينتهي إلى حد كمارن العنف وهو ما لا هو ما لان منه دون قصبته دائما كما قلنا إمكان الاستيفاء بلا حيف يول أتشكا قصاصا باتارب دا أنس ألك أنهوتي أبند شيئي يكا مثالي بأن يكون القطع مفصل يزمن تو دا أكتر قبع تو يا تشري قبل دا مفصل دا قبع ka cire ta gaba daga daidai kan farkonta misali ya ka kalmin fa misali hannu ka cire shi daga nan daga daga guyo hannu daga nan guyo hannu ka cire shi daga daga murfaki daga guyo hannu ko ka cire hannu daga wuyan hannu ko'i ponye daga nan ka cire hannun irin wannan shine ya cire ponyen ka ko a cire wannan abun ka idan da ya cirewa aw yantahi ila haddin ila haddin kamar da amsa shine hanci a cire wannan wannan aka wata hanci gaba daya duna kasabatihi banda kadirkin wannan mai wannan karkashin hanci a ce shi bai ciwa gaba daya ba a ciwa cire shi amma hanci ne ba a cire ana cire hancin gaba daya amma kashin na ciki wannan bai ciki ba a ramuwa kan kashin hanci hijja fala qisas fi ja'ifatin wala fi qata'i ba'd sa'id misali mutum ya ma rauni ya tilla ma ciki ko ya yanka ma ciki har aka ga uwan hanji ta bullo ana ga ciki fat ga ciki ana ga ciki an diba ana ga ko abokan ciki ga sanan ma ko mutum ga shi amma ana ga kan ciki to zan an yi ta kai ma zo a ce a yaje wuce wannan ya mutu shine ga wannan kaga illa ce ba ce to ana zo a yi ramuwa dinda daga nan ana hutu shi ma sai a ce aka bi mutu ba shi ma sai a ce aka bi mutu ba ba ce kai ma a zo shi ma a zo a tilla ciki a udon jinka a ka tilla ka tsira shi dai ayyana daban shi dai aidiya nan adiba abin da kamata yi shi ja'ifa yace wala fi kada ba da sa'id ko ko misali yanzu hako ya ce ya ce ma hannu amma rabin nan ya cira na ai ba ya ce rabin nan wajen cire da ya banna eh dan nan ko nan kenan zamanto rabin tsakiyar me ka ce sun tsaye hannu ya ce wala fi azama duna sinni ko kuwa ƙashi duk ƙashin da bai kai ba girman haƙori ƙaramin ƙashi haka he yake to kuma wannan shi ne na farko dai duk abin da aka ce ana kisasi na gaba to abin da za a iya kisasin ba a huce gona da iri ba kuna takaici don bayani maka sai al'umma salatu fil ism wal mawdi ya zamanto abinda za a yi kisasin kamar su daya sunan su daya wurin su daya me wuri suna daya wuri daya zai kam kamsali fala tuqta yaminun bi yasar yace maka hannun hagu ba cewa ce mai dama tunda da hannu ne amma tunda ba wurin bane ba sunan su hannu amma wannan dama ce wannan hagu ce ba a cire hannun dama da aka cire hagu wala ya sarin biyamin ba a cire hannun hagu da shi da dama dama ya cire da aka cire dama ko ne wala ya khinsarin bibinsar ba a cire ma wannan khinsar wannan ta karshe da kuma a cire dan wani wanda ce maka biyu wannan hatsa babba ta nan ta biyu ya ta kusan ta karshe a cire ma ko a cire ma ta karshe kuma aka cire wannan ta karshe ita ma tana cire ba a cire yalwarta ta gabanta shi ne hinsu da ta ƙarshe ƙaramin yatsa ta ƙarshe ita kinsu albintar ta binta kenan ba a cire babban yatsa ga wanda ya cire ƙaramin yatsa ta ƙarshe wala akasun haka kishiyar haka ba ce ita binsar kin da hinsar eh li'adam al-musawat fi al-ism domin ba sunan sa ɗaya ba ban sunan ta al-khinsir wannan al-binsar kuma wurin sa ba ɗaya ba wala yu'khadhu al-asali bi za'idin ba a cire asali da ƙari da adamul musawat fil mawdi wal manfa'a saboda ba su zo ɗaya ba wurin su ba ɗaya ba amfanin su ba ɗaya ba akwai mai shidani ko babu shidani ya ta shidda nan ana samun ta to wannan ba na ce maka shidani a ce ma ce maka ta ni kuma yatsa biyan ne na ce maka shidani a ce ta yatsa da yatsa ce a ba sunan sa ɗaya ba ba wurin sa ɗaya ba nan ba a cire mai yatsa biya a cire mai yatsa dan ya cire wa mai yatsa shidda ne shidda mai yatsa shidda shi shidda ne wanda ke halittar su ko a kawa ko a hannunsu yatsa shidda gare su he didi ne kurum istiwa'u taraf al-jani wal majani alayhi fi siha wal kamal kuma ya zamanto taraf al-jani shi mai lahin da wanda aka ma lahin ya zamanto lahin su daya cikakkun mutane ne kowa gaba shi cikakka ce ya kama misali falayu a kawo udun sahihin bi udun ashal misali wannan iya da hannu hannun ya shanye kambale ne nuka hannun shi lahiya da sai mai hannu mai lahiya ya ce yawa mai kambale mai hannu mataccen hannu hannu a ce da hannu da hannu ne a wannan hannu matacce wani kuma rai ne ba ga masu hidda ayyuna abu da duna wani ce ba a yi barin ba haka kada yi a banza ba ne ba a kisasi ne ba a yi da hadiya ko wani amma ta'azir daban amma ba a yin kisasi ne ma ba shi kai ba ka tuna ba so ɗaya ba ka ta yaka ba haka bane ba kisasi ne ba a yi a cire na wannan yaje kuma akwai abu daban zai biyo baya bayan wannan shi maganar diya ko ta'azir ladabi da zaka mata awami aikin amma ba a daidaita kenan gaba lahiyayya da udun ashal da bangare guda da shanye wala yadun sahihatin biyadin naqisatil asabi ko wannan hannun shi lahiya lau ya biyar wani kuma hannun gundu-gundu ne ko na kuturu ne wani wani daban dai hannun a kuturu ma iya da hannu amma ba ba ta ko iya ka cire hannun kuturu kai ma ba ci a cire na tunda kai iya lahiya magana kenan ya ce walayatun sahiyatun biyadun na ƙasar lasabi kina hannu mai lahiya da hannu mai gajji na tsotsi wai juzul akas amma ya halitta kishiyar haka kenan a yanke hannu ragagge da ya cire hannu lahi eh kuturu ne banna ya ira ya cire sai alƙisas min jirahil amd maganar kisasi daga rauni na ganganci har akwai rauni wanda na cin ciwo ne ya ji mai ciwo to shi ma sai in na gangam ne na ji ma ciwo za a yi kisasi fala yajibu fi hal qisas illa idza kana dhalika mumkina ba iya yin kisasin na gangamkin kanshi da gangamai mai iji mai ciwo ai ta an ce wa juru kisas ko wani juru kisas ana kisasi na rauni ma to amma ya ce sai inda zai iya yiwuwa a iya rama daidai abin da ya yi ba iya karawa a nan ne za a iya yin kisasi bi haisi ya kuna musawiyan lijirahil majani alai min gaira ziyadatin wala naqas ta yadda za a iya za a iya daidaita raunin ciwon da shi wanda ya lahin in za a rama za a yi daidai abin da ya yi babu daɗi babu rage ka ce rabi aka kuma rabi a biya diya a sai in zai iwa daidai abin da ya mishi fa'iza kanatul mumathala wal musawa la yatahaqqaqan illa bi mujawazati al qadar aw bi mukhatarati aw idrar fa innahu la yajibu al qisas wa tajibu al diya yace inda ya zamanto kaman abin daidai matsayin su la tahaqqan busus ba hakikanta daidaita daidai abin da yi an tabbatar da sai an huce ka'idar da yi abin da yi za a iya samu wannan abin ko akwai abi mukhatara mukhatara akwai hadarin ba kashe shi abu da ko dai wata cutarwa daban akan abin da shi yayi wajen ramawa to a irin wannan hali la tajibul qisas baiwa ba wajibi da yin qisasi a irin wannan hali wata jibu diya amma wajibi a biya diya sai ya ce zama magana diya wadda ita in ba a samu ba in ba a samu damar yin kisasi ba to diya ake addiya ita diya ta ta'arifa mai diya ya ce addiyatu hiya lamalu ladhi yajibu bi sababin jinaya ita diya wata dukiya ce da ta wajaba kan mutum dalilin wani laihi da aka yi wato adda ilil majaniya alai awwali za a bada ta ga wanda aka ma laihin ko kuwa a ba waliyan shi misali in ya mutu misali an kashe shi na misali wa yi tantazimu mafi liqisas wa ma la qisas fihi ana iya samun diya cikin abin da ake ma kisasi misali rai da rai ya kashe mutum muna iya yahi kisa mace a ba mu diya haka ya ji ma ciwo ya cire hannu da gangan kana iya cewa a rama ko a biya ka diya ta hannunka wa ma la kisasa fi haka ma abin da ba a ma kisasin ma ta ta ba kisa ko kan gaba ba irin wata ba wata wata ko kaza to akwai magana diya kan bacin kisas kin inda ba inda ba iya kisas ma to za a biya diya yace wa tusamma diyatu bil aqal ana kiranta al aqal hada al aqal wa hada al aqal to ana al aqal ba na hankali bane ba na ga magana al aqal anan yace wa asalu zalik asalin kamun al aqal anna al qatila كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فأقلها بفناء أولياء المقتول أسأل ناس على العقل أن القاتل شيء ميكسة كان إذا قتل قتيلا إن كشوني متشي دي كشوني وني وني كشوني تو أنا جمع الدية إيا تار الدية تار قومي فأقلها أزو أرمي wannan raƙumma da ya kawo na diya bifinaya auliya al-maqtul a kowa ko hilin falfajiyar dangin wanda aka shi ya zo a rataye dabbobin a kowasu kina wani kwazo ya gansu wannan dabbobi ne na diya ta wani a kowa gidansu na ta kasa a ɗarme a zuwa shaida kasu ai shaddaha bi iqaliha mana ya ɗarme wannan dabbobi da da da da baibai iqal in yau da aka ce igal daraba wani abin da aka sa na da aka sa dare mai wannan na laraba da aka sa dare mai haka da aka dauka kan kan mutum kawiya ai igal ne yace igal igal da bai bai ne asali yan kauye in sun zo da rakumin su sai su ɗauki da bai bayan su ɗama sai su ɗauki akan jinsu haka sai su ɗame raunin da bai bayan su ɗama kan kansu kansu sun zo sai su warware su ɗame da umu daga igal ne daga da bai bayan igal sai su ce igal daga igal ne igal ne su haka ne asalin abun daga daga wannan daga da bai bayan ne amma da suke ado da shi to kenan daga nan daga wannan ɗarmewa shi da cikin shi ɗan mai dabba wani wani zuciya rasulullahi a tarukuwa wata ƙwarar la awa ƙaƙilwa ce a ce ƙil wa tawakkal wace ƙil wa tawakkal ƙil wa tawakkal ma'ana zai wace ya rasulullahi ga dau ga raƙumi na nan in bar shi in dogara ga Allah ya abinda Allah ya tayi ko ta ko tsaya ko ko in ɗan mai shi annabi ce a ka ɗan mai shi kuma ka dogara ga Allah da kenan me na iya cikin abin da ka ta mutum ka yi asbab kuma ka dogara ga Allah an ce cikin asbab cikin abin dogara ga Allah he kai abin da yake kanka shine tawakkul dogara ga Allah kai abin da Allah dora maka kuma ka bar mu Allah lamarin shi shine tawakkul eh shine kenan kayan abin da Allah kuma shine shine magana kenan kenan kai abin da Allah ya kabar mu Allah lamarin ka amma kai abin da aka dora maka kenan to wannan asarin daga na samu wannan kalma ta ta diya daga akal daga wannan ɗar mai dabbobi da ake na diya a kohol wanda ma'ana mamaci ai shaddaha bi aqaliha kenan ɗar mai wannan raƙumin da dabaibayinta yusallimaha ilayhim dan a maika raƙumin ga waɗanda suke masu shi yuqal yan magana cikin larabci a ce aqaltu an fulanin idza garimtu min anhu diyatun janayati an ce aqaltu an fulan ma'ana shi Allah ya kada fulan kenan idan na biya wata diya ta wani laifi da nayi shin da aka na biya diya ta wani aqaltu an an wani misali yace wa asadu zalik asalin wannan magana wadda muke so mu yi magana kanta ta diya qaulullahi subhanahu wa ta'ala وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ Allah ce bai dacewa ga mummuni ya kashe mummuni in ba kan kuskure ba bai wa bai dacewa ba ake mazan imani ba to wa man qatala mu'minan khata'an idan ta wakana duk wanda ya kashe kun mummunin akan kuskuren abinda ba a so sai wakana kan kuskuren Allah ce fa tahriru raqabatin mu'mina abu na farko zai bada zai yantar da baiwa an ce rakaba muna wuyaye mummuna namiji ne ko namiji ko mace na ana ne kun bauta kurin ya yantar da bauta kurin namiji ne ko mace ne dai sai ya yantar da bawa mummuni ko baiwa mummuna na farko wadiyatun musallamatun ila ahlihi kuma da diya wanda zai mai kama iyalan mamacin wanda ya kashe akan kuskure illa an ya saddaku sai inda su iyalan kace sun yayi ke sun bari sadaka amma maka sadaka mun bin bukata an ba haka ba suna da haƙƙin ka ba su diya wannan mummuni ne ya kashe mummuni kuma dangin shi masu imanin mummune ne yace fa in kana min qaumin adu lakum huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina in shi wanda aka mummuni ne amma dangin shi gaba daya kahure ne bai da damar bai da rabon mana bai da dangi ɗaya ko ‘yan kusa wanda suke masu imani amma shi gashi nan mai imani ne sai cikin kuskure ya kashe shi kuma dangin shi abokan gaba ne kahure ne to ana abin da yake kanga kurin fitar da kabata mummuna ya ka ‘yantar da bawa kenan ka fara kaɗai za ka yi ta ‘yantar da bawa ba magana ke ma magana diya tana bakan gaba ne amma a lokaci guda dangin kahore ne amana amana wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq in kahuri ne kai mummuni ne dangin shi kahore ne amma kahuran amana ne ana zaman lahira su to wa'inna Allah ya ce fadiyatun musallamatun ila alihi wa taru raqabatin mu'mina dan daga biyu zaka yi kai ka fara tsakaninka da Allah kuma ka ba da diya kamar za ka ba ta mai imani duk da kawure ne za a ba su diya tunda kuma na kwatan wanda zai samu su ma su ba da kina haka baka kai ka fara tsakaninka da Allah ka kashe mumuni kuma dangin shi duka hure ne tun ka wani amana ne ya ka ce ka ba su diya haka ada tsara kan shi wanda sun qur'ani ke wannan gaba da Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba wannan abin da aka ambato na yantar da baiwa ko bawa fasiyamu shahrayn mutatabi'ain zai azumin wata biyu zungur a jire wannan shi ne taubata min Allah tuba ce daga Allah wa kana Allah aliman hakima Allah masani ne mai hikima wannan shi ne asalin kalmar diya da aka samu kagina za a ba mummuni in ka kashe mummuni yan wanshi mummunai za ka bada haka kashe mummuni yan wanshi kawarar amana za ka bada magana kenan dai gwanon asalin gan daga nan aka samu kalmar diya a cikin alkur'ani kuma ga adalci na musulunci nake mu'amala ta musulunci musulmi kawure duk da kawure a nan tunda akwai na amana don rayuwa tana yiwa abin siyasa na rayuwar duniya akwai zaman lafiya kuma akwai na kwacan su akwai nasu anan ke duk wanda aka ma abin za a daidaita kowa yawa nan na wani haka tsarin yake sai bangaren sunna gurin da annabi dalilai ne bangaren sunna abin da ya tabbatar da diya وعن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مئة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر من ظن صلى الله عليه وسلم يا حكمته annaman qutila qata'an wanda aka kashe akan kuskure fadiyatuhu mi'atu min al-ibil diyashi raqumi 100 ne raqumin darin sai ake ga maka ta ina za a same su salasuna binta makhad za a bada yan shekara daya cikin ta biyu mai binta makhad aka ce diyar mai shayar da ɗaya mai ciki a ɗaya mai ciki binta makhad ɗaya mai ciki ta aihu kuma tana da ciki na biyu kenan sama ya kenan ita kuma mai tana aihuwa bayan shekara guda kenan ta aihu a ashe ta kuma akwai cikin an wata a takaice shi ne ka ce shekara ɗaya ta ɗaya daidai kuma tana cikin ta biyu kenan ba ka yadda in ta cika ɗaya ta cika ta biyu shi kenan kwado ta ɗaya ne kenan shi ta cika bintu makat kuma binta labun ita kuma ɗan shekara biyu ta shiga ta uku kenan ita an aihe ta ana ba kan wata nono taguwal ana ba kanwa ita za a bada ita kenan ya ta shekara biyu kenan alwa kenan ba ai wata ai yar wata ana ba wata nono shi mutum labun shi ne ta bangaren shekaru shekara biyu cikin ta uku yace ina ga kasa yayi bayani mai maka bayani ma ashe da yace bintun mahad yace hiya ma kana laha sanatun ila tamam sanatayn ita ce mai shekara zuwa cikon shekara biyu لأن أمها ذات مخاض domin uwarta mai ciki ce ai hamal wa bintu labun da yace maka hiya ma dakhalat fi sanati thalitha ila akhirha wa ta shiga cikin shekara ta uku har zuwa ƙarshen shekara ta uku wal labun zata laban mana mai nono kenan wa zakar ibn labun kuma shi namiji ya ce ibn labun ya zata labun wannan bintu labun wa ibn makhad dan ya ce mai naƙuda mai ciki wal hikka za mu ga to hiv to nan ba magana hikka a hiv akwai ce wa talasun hikka da hikka talatin hikka ita ce kenan wadda ta cika shekara ko tana cikin ta hudu nau kenan ga ga talatin biyu ba satin ba ga talatin ta uku ba goma tara ba sauran goma to sai a ba da namiji ɗan shekara biyu cikin ta uku maimakon mace ɗan shekara biyu cikin ta uku ya bada namiji za a bada guda goma kenan kenan ka kenan sa kenan ta karkari dan shiga cikin da za a bada yace me hika yace mastakamal 30 sinin wa ta cika shekara uku wa dakhalat fi rabi'a ta shiga shekara ta hudu summiyat bidhalik amma ta wannan suna alhika li'ana istahaqqat an turkab wa yumal alaiha domin ta kai a hauta a matalodi ana mata alhikka wannan mun ji diya bace ibn lamun shi na shekara uku ba sa ba namiji da kurin a wanne wace to kurin aka ce hikka a nan mace wadda ta kai shekara uku tana cikin ta hudu ita ce hikka a bai na ƙarshe ina mariki tana ce to sa sa a dan shekara biyu cikin ta uku raƙumin raƙumin raƙumin raƙumin raƙumin raƙumin amma da ku ya sanar shi dana bana amala ga babban amala bai kai amala ba a a hausa akwai tarmar da kusurci sama da kwami to dai shi ne rakumin shekara biyu da uku na kuma hausa ya sadi ba sadamu kenan wannan shi ne diya ta kuskure can bayan mun karanta diya ba wannan ba wadda aka yi bayanin hikka talatin ko jaza'a talatin haka ce kuma za a bada mai ciki arba'in shi a ce diya mughallaza duka nasu ya kansu ita wannan ana bada ta diya domin ta ta kamar ya tsada zina an ce misali ɗan shekara ɗaya cikin ta biyu shekara biyu ta uku can kuma aka ce hikka shekara uku cikin ta hudu talatin jaza'a shekara cikin ta biyar talatin kuma da masu ciki arba'in kana abu gari ya ya tsada to an ce ana wacin diya akan inda misali kisa aka misali kiran ganganci misali kiran ganganci ne ganganci ne aka aka yi mishi ko ko da kusan kusan da gangam to shi aka na aka shi aka kiran shi diya mughallaza diya mughallaza ita ake ake wancan matsadakin wannan a ce dan shekara uku cikin ta hudu 30 shekara hudu cikin ta biyar 30 da mai jiki 40 inda ta'addanci ne kurin ba wani magana kuskure ta'addanci amma mai ai habu ba kashe shi to ya dora mai kashi zai biya diye mai tsada sai ya ce wa anhu wata ruwa daga amur bin sha'abi yake cewa كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرد عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل شاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية وانا معك wani wannan ya kace hukuncin da ya tsara ne shi a zamanin dalilai da suka gito ya ce kana ta kima imata diya al'adar da zalma manzala yana raye kimar diya annabi yana raye za a ba da dinare 800 ko 8000 ko dirhami 8000 diyar ahalar kitab annabi a yaran wancan zamanin ita rabin diyar musulmi ce su rabi ce tasu ka kashe alaka ta banta amma a bada a bada wannan ba ko da abakan abakan zaman lafiya ne a kashe kuma ka wuri ne za a bada rabin ta musulmi yace fa kana zalika kadhalika haka abin ya zamanto kenan Umar yana raye kai manzo Allah yana raye hal Abubakar ya hau hatta tukhlif Umar hay lokacin da aka sa Umar bin Khattab a zaman khalifa yanzu lokaci yayi nisa ya canza faƙama kaɗe umar ya tashi yana mai hudu ba zai kawo su gyare-gyare kan wasu dalilai ya ce ala innan ibla galgalat cewa raƙumma sun yi tsada yanzu ke nula canza sai mai da umar fafara da umar ala ahal zahab alfa dina maimakon daimila takwas dinari takwas sai kai ta dubu wannan shine hujjar a yanzu ana maganar kima ta diya da za a musulunce raƙumi za mu ɗauka a milin sayi ko dinar ce ta asalin diya asalin diya raƙumi ne asalin diya ba kuɗi ba ne ba dinar ba ne ba wannan kuma ya yi sauƙi a yanzu da a yanzu in kaci da an abin ya juya a yanzu dinari ya yi mugun hawa yanzu misali yanzu ilisa yanzu an ce maka dinar dubu an yi ƙari saboda kuma tsada ko musamman a yanzu dinar ɗaya na shari'a iya kamawa lokacin kenzimin ɗoka misali ina ga kenzimil su hudu jika sittin ko shafi su hudu kuma ga karkinta kenan kaga jika uku da rabin lamsin ne ko ka kenan jika sittin ne jika sittin da uku za mu ce da rabi misali ka yi ta sau dubu miliyon sittin da nawa kin sasan tura miliyon miliyon sittin da uku za ka biya diya an haka ce a kuɗi ka za a bazin zai halayewa ma to kaga yanzu tunda an san nan rigima rigima ta zama rigima da yawa a he mu koma gare he koma gare da mu asali adamu daga rakumi ne da mu asalin diya da rakumi ce ba kuɗi bane ba zaka ce a ya an baka diya ainihin sahin an baka wannan kuɗin a he a koma asali kan to zuga zuga zuga da rakumi dari ba ki ban katta rakumi duka rakumi ba mai tsada ma dari biyu duka nuna kama miliyan 20 ne shi kuma 200 kwaje sun warware na ɗari biyu kaga an sun fan miliyon ta yi diya an aka koma asali amma ka ce abar asali a koma tunda kuɗi na tuna da ce bai wa abin zai hala miliyon sittin da nawa zai kai kaga miliyon sittin da nawa da uku da nawa har da rabi da rabi ba yanzu kuɗi kai famili kai miliyon ka tura zero tura zero shi ka samu miliyon kaza ko kasa kenan sosan tura mil san kasa da kasa zero uku shi ka samu tura miliyon sosan tura mil san kasa masu da sai haka ne ko kenan wannan shine asalin diya kenan raƙumi ne shi yasa umar ya ƙaru kenan a wancan zamani kenan raƙumi ya tsada kenan ke dinarin bai da wanda ya tamu yanzu shi yasa ce tun da raƙumi ya tsada ya ƙara kuɗin dinar yanzu a ta abin kenan so a ta zamani kenan dinarin bai da kima an tamu yanzu ina yin wada wayan mu dinar ta mazinariya garin mu ɗari uku ne cika biyu ɗari uku cika biyu garin muke nan da ya shiga da wayan mu gani wajen sai da ɗari uku da hamsin zuwa cika biyu yanzu an zai mai arhan ne cika goma sha biyar na wani zamani ne ya zo abin ya kaɗan bukata ta yawa ya abin ya canza abin jika ɗari jika biyu wani tsada ce a da zai jika goma sha biyar yake a maimakon jika biyu kenan abin limkin ya kai gaya wani wani abu ne na zamani da alaka canza ya ba abu wata kima da bai da ta kenan to yanzu kenan matsalar babu ita da yawa sai a koma tushen abin dama asalin abin raƙumi ne ne to kan balle bayan ka jika biyu haka ne kenan wannan shine asalin kenan wannan shi zaɓin da suke kullum ana rigima kan mas'alar zakka ai mu malamu sun ce mu zakka daga jika 100 ne 200 ne ana ta rigima ai ba ai gadama ba malamin ka riga maka jika jika 200 da dinar nawa ki shi zaka ne da dinar kin arhaiki 300 uku ce so 80 da biyar nawa take jika jika 200 ba ko 300 ta wannan biyar jika 100 ne da 60 zamu ce da dana ko 70 ko bikin 200 ba a take ce kenan shi za a kita da zaka 100 da musan wani biyu yanzu ka yace ta yanzu ko zaka sai ka kai miliyon ɗaya da jika 275 akan kenzimil shiga kuma 15 ɗan miliyon disan sosan kenzimil zaka ta kwanta hauka sai ka mulki wannan kudin kuma yau misali ka mulki miliyon goma zaka ba ta hauka ba he wannan kudin daga ɗan miliyon disan sosan kenzimil miliyon ɗaya da jika 275 daga ran nan za a lissayi shekara in ta zagar tukon zakka take kamun kuɗi manan kama laka yau ba a ɗora ma zakka kana miliyan bakar sayi misali masu kwan in ka je aka ya baka station yin kwantinka labarin kwantinka asusun na banki ya ka jiwa da akwai musamman ma'aikata masu ba kuɗi wata jika 20 wata jika 50 sai masu karamin kari haka suka tara kudin to in ka zo ka san zakata kama sai ka je sai ka ba sai ka samu labarin kwanciyar ka sai ka ga daga datkin da ta kai miliyon 1 da jika 275 daga wannan datkin shekara ta zagayo kin yanzu kin yanzu kin zaka fita zakka ka bada an kuma shekara shekara a kwana tirin dai an ji an dawo kudin sun shekara kana kudin dai daga nan ake sai dai sai kana da tirin dai da sama da nan shi dai daga nan kenan in shekara ta yi shine za a lissayin zakka kuma abin an kuma shekara ta yi da aka zo kudin ba su kai ba wani iya sauka akwai ta shuba da ga mai matsala mai matsala kudi yau misali yanzu muna cikin fevrier kudin akwai take ta 1 miliyan tura samin misali ba ya wuce ma ba to ana tahiya an tahiya he na doki he aka zama to 1 miliyan na kashi tura samin to zikin ya za a yi lissayi babu zikin lissayi zikin lissayi zikin ya sauya wannan kudin hukumcin da suka dauka a damar dokin sai daga wannan wata na jima'a ula yanzu ke sai ya sauya yanzu sai sabon lissahi daga radda kwantikin ta kai wancan kudin ta kai kuma sabon lissahi ne iyawa a ramadan ne iyawa zulhijja ne yanzu kuma lissahi ya tashi daga wannan watan jima'a ula ya koma wancan watan da kwantikin ta cika wannan kudin shine kike so ga magana ko kenan abin ya bukata da lissahi kenan dinar kuma ce dinarin kullum muna magana a rike wani abin kullum haka yake aka ce kula ce ma dinar a cikin sunna ko a cikin littafi na shari'a kullun dinar kaka dauka wani wanda yake yawo na Saudiya na garin ku dinare na wata mata ke ta mata dinariya tan ma anan akwai ta Saudiya akwai ta Dubai iri ce akwai dai garam akwai turuwa garam nan tan ma iri ce haka ma yin garam kenan tan ma a hannun mutane take yawo kowa ya ce da ni aka yi ta amma aka ce tan ma dinar na shari'a shine aka auna tun da umar aka aka na sharance shine yake bada yaunin garam hudu da yanci 25 kata garam bidil masan kata garam bidil masan ne kenan garam hudu da yanci da kudin zamu ce da kwata shine kima ta dinarin shari'a ke dan kana san kullun ka san kudin dinari na shari'a bai wahala kurin sai ka tambaye nawa ne kudin garam hudu da da kwata da kar he ba wannan shine kudin garam kin ko shi he ba wannan shine kudin shine dinari shine dinar wannan to shine misali zakka an ce zakka sai ka mallaki babu zakka ga mutum sai ka mallaki dinare 20 wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasan hadisi aka kawo to dinare na 20 an ka dauki huludu so 20 nawa baka 80 kuma karakin ita ma so 20 zai baka biyar kenan har shi ne yake kenan garam 85 shine kimar zakka wannan ko din aka juya shekara din da kuɗi suka canza sai fa ce naira ce dollar ne shekara nawa ce kullun wannan bai canzawa kullum ana so a san kimar zaka sai duke ka tashi ka mallaki valarakin ko kimar garam 85 zinariya in kaya ne in kuɗi ne in dole ne sai an yi lissayi in zai kai iya sayan an zuba valar ne na sefa sai ba ba kuɗi bace na giga kenan valarakin garam 85 shi muka ce a yau misalin jika miliyan ɗaya da jika 200 da 75 iyawa a naira kake kai sai a naira na ka tambaya a garin ku a Najeriya nawa ne kudin garam na zinariya an gama kudin garam daya sai kai so 85 an kudin ka zai iya saya kenan zakata huka shine kurin misali din da kake kun kai lissafin kurin sai ka tambaya nawa ne kudin garam ko ina kai kurin zamani ne abin da ka canzawa kimar kudin garam shi ka canzawa iya jaka goma ne 20 ne 15 ne amma kullun garam kin dai 85 ne wannan shi bai canzawa duk zamani ya je kai kawo wannan shine hayyo bai canzawa yawan yaunin garamkin 85 ne bai canzawa abin da ka canzawa kiman ya gari zuwa gari lokaci zuwa lokaci yanzu ne kinan mai magana Umar fa farada Umar ala ahli dhahab alf dinar Umar ya farata diya ga masu dinariya ke suke mai mace misali ta ahli dhahab an ce diya raqumi ne asali to sunan ba su ba makiya bane ba masu kuɗi ne ai kuma da ba su kira umma kuma sun yi kuma wadiya kaji da suke nan su su kawo kuɗi su masu aiki da zinariya masu zinariya suka maki sai ku kawo dinari dubu wa la al waraq su kuma masu azurwa sai su kawo 12000 kenan dubu goma sha biyu na azurwa wa la al baqara su kuma masu shanu sai su kawo mai atai baqara saniya 200 kenan kowace kambacin raƙumi sani ya raƙumi biyu raƙumi ɗaya wadda ahadu shatin masu ƙaran dabbobi rago ko tamakai ko awakai ko ɗan akuya sun wasu ba da ƙaran dabbobi dubu biyu alfai shatin ba alfa wani ba alfai ne ƙaran dabbobi dubu biyu za su bada wa ala ahlul hulal masu aiki da kaya irin mutanen misali yaman masu aiki da kaya sai su bada kwamfulan kaya hulla jama'a shi da hulal masu kaya da kwamfule 200 wannan ga zai a raɗan kare dole ta azo na me yasa yau da magana a wancan zamani wannan kaya da ke ne sanannu ne irin kayan manne an san su a cikin wancan zamanin iya maka suka ce kamun kumfule da lebe kamun an bai ba su قال يتي وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية أولا من جدا اللي تقص لكم وانا وانا ندبو تقص النبي يا رأي ومن الزيها قالي أو سؤال الكتاب يمسك قالي بقى diya su isra nan da basu haka da annabi bai musu gari basu diya ta halika ta bai barta inda ya barta bai kara mata ba kudi irin da ya karawa ta ta musulmi sai kuma yanzu alƙatalun lazi ta jibu fi wani kisa ne aka ce wajibi a biya diya ya ce minal mutafaki alaihi bayan al'ulama an ha ta jibu fi alƙatalun khata wa fi shabil amad abinda malamai suka sami ittifaki cewa diya ta wajaba akan kisa na kuskure haka wa fi shabil amad haka kusa kusa da ganganci mai wani shabil amad ke mutum misali abin da bai kashewa amma da gangan kai ka kashe shi misali ku tuwo na gamshi a sanar mai kuma da gangan bige shi asali ku tuwo ya kuma a wata mutanenci ya faɗi ba a sami kisa da ku tuwo yi mai ku tuwo guda kuma sai ya mutu shi shi suka ce kwata mutum ganganci ba dan ba ta gangama ne dan ba kai da kisa ba kan ka biki shi ne kun ka huta shi ko ka sami hanci gurin ka da ganganci an ba ba da kisa kai ba abin da bai kisa aratan shi ta shi ba amad wa fil amad haka kuma a cikin ganganci shi ma allazi wa qa mimman faqada shartan min shurut takalif ganganci ne da gangama ne amma kuma ba a samu sharuɗa ba wanda aka sharuɗa na takalif misali yaro ne ɗanka ne ya kashe wani da an ci ba mai kisa ya ce haka zai ta yi a akwai diya eh akwai duk da zangam ne yaro ne duk da ci ba kisa shi amma akwai diya uwa ya su ya rika yan biya diya ce misu da sahir wal majanun ku dan wanku ma ku ci zo kashe wani ba kyale ku ba mu kashe shi amma kawo shi za a yi kun biya diya don dangin shi kenan nan kenan inda a cikin ganganci wanda da gangam ne bayan masar da kenan kuskure da kamar da gangam kuma da gangancin da da gangama kai amma babu sharadi na takalif na ɗora shari'a ga wanda ya abin ya kama ka misali yaro ne karami haka mahaukaci suka yi kisa to a nan dangin yaro dangin mahaukaci za a kamo su biya diya ta wani suka kashi ya ce mahaukaci ne kan kisa ya dangin sun biya kawai su biya dangin su biya ai da mashi musulunci tsara ko kai mai hankalin shi abin da kace kun kashe shi ne bai an san kashe shi bai amma kai magani ne kashe kaza ko shi ma ba kashe shi amma dangin shi biya diya kuma da mun diya asali a musulunci ko mun hankali ya kisa na na kuskure ma na kuskure ka mai aka mu dangin shi su biya eh su suke biya yace wa fil amad alladhi takunu fihi hurmatul maqtul naqisatan an hurmatul qatil misal hur idza qatala abdan haka kisan ne na ganganci amma alhurmal wanda aka kashe ba ta kai ga mai kisan ba ya ka misali ɗa ya kashe bawa kamar da bayani ya gabata kamata jib al-na'im allazi in qalaba fi nawmi al-akhir fa qatalahu haka mai barci ne kato he juya cikin barci ga mai hidan ne dan karmi ko karmi yaro eh haka suka bazan karmi yaro eh wajen barci ya juya sai danne shi sai mutu koda koda koda o yaro ce da ce annan baka baka ce ta ne kuskure ne akwai diya kan yalanta kan aminta ka san ka kashe danka baka shiga akwai diya ya kabar diya uba kashe da baka shi amma akwai diya da kuma shi bicinta ya dai a ba sauran maciya gadan kuma wani wancan abu wa alaikum salam duka da ba kashe ga dan shi da ba kashe ma dan shi ko ne ne kullum ko da ko ko bari ɗin duk ma'aiki kurin ba ka shi mai da kashe shi sai dai in an san kullum san matsayin ganganci da matsayin kuskure da magana wajen biyan diya shi aka san bambanci ko da ba kashe ka diya da ganganci da ban take da diya ta kuskure wannan can baya wani bayan kanta yace kamar misali yace yace kamata jibu ala na'im kamar haka diya ta wajiba ga mai barci dina ce mai barci bai bai ga bai ga kalami ko duk da ko barci yake amma akwai magana diya kai shi da ba a yi da ya juya idan ne idan ne wani ya kashe shi wa ala man saqata ala ghairi fa qatalahu haka yau daga saman ka hado kan wani ya mutu ka ba dan gama da kai ka turo ka kai to shi ma anan ba maganar a ce shi kenan kana kana biyan diya ba amma ba kisasi amma za a biya diya nan ya kwata mu tsaya a anwar diya za mu ta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته